أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شابك وتر رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقبك زوى مدينة shekara ta 1444 wanda ya daidai da na turawa yau takwas ne ko? ya kai takwas aiko? takwas ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a jiya mun tsaya aya ta 57 zuwa aya ta 58 a cikin suratu tauba da kuce mun halinsa a yau za mu tashi a wannan ayar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alarma Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minhum daga cikinsu wato su wasu munafikai kenan ana ba da dama kissa ce ta munafikai da kuma irin halayensu bayan Allah ya faɗi cewa wato ko sun ciyar suna ba da dukiyarsu amma su ciyar kasu tsammanin suna da mi suna da wata lada a cikinta ko ba ka nan bane قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين الله يفعل دليل ديسا بذي كربابا domin sun yi aiki na gari amma Allah ya faɗi musu yi don shi ba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun to mu'minnai da waɗannan mutane suke kawatar da su suke burge su suke mamakin su sai su gansu da sifa ta musulmi sai Allah ce kasu ba ku mamaki don Allah ce wa idara aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahum Allah an la yuhkun sai aka ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum an fahimta kenan zahirin su kada ya rude ka na fata mu ce ni kada ka kuma Allah ya ba su ni'ima kuma tare da su ba mu ne bane sai kai babaki a'a kai ne kake ganin ta matsayin ni'ima kamar AC ne na fata an fice ni idan aka kunna AC kana cikin daki ni kake ji wanda an waje fa zahi to kai kai ne kake ganin kamar cikin AC ne suke alhali waje na suke AC kake kallo amma baka hankalta mu zahin da yake hura musu na fata an fice ni don haka ƴaƴan ba wato alkhairi bane gare su ba kuma dukiya alkhairi bace gare su ina fata an fice ni Allah yana so ya azabtar da su mun yi bayani malamai sun kawo magana guda biyu akwai at-taqdim inda ma yuri fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum fid dunya kina anan duniya ka su burge ka inda ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha ay fil akhirah an gane ko wadansu malamai suka ce a'a babu at-taqdim wa at-ta'khir fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inda ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya anan duniya ne Allah zai musu azaba da ƴaƴan nasu kuma mun ce duk babu matsala duka dukiya Allah zai musu azaba da ita a duniya da kuma mi da lahira sannan kuma ƴaƴan kuma Allah zai musu azaba da su ma'ana su zamanto a nan duniya ƴaƴan su wahalar da su a lahira kuma su ƙara musu zunubi na fata an finci sai zaman to wato ba su yi musu tarbiyya ba suka yi sakaci da haƙƙin su fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yusiranihi kaga sai ƴaƴan su ƙara musu wani kaso na zunubi na fata an fahimci sai zama to ba su ne su azabtar da iyayen ba amma zunubin da sun ka tura musu an gane ko ta sanadiyar su suka same shi to wannan kuma ta wannan sanadiyar za su mantuwa azaba gare su ba sai kuma fahimta ba sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa suna rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku suke ba tare da ku suke ba wannan duk ana bayani ne saboda mu haɗa ayat da ni da ayat da tabbon ka karanta yanzu ina fata an fice ni wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan mun kace asalin shi mutadakhal ne sai anka anka anka ce mudakhalan anka sanya ta'un imamu yaqub ya karanta aw madkhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun suna gaugawa asalin shi daga alfarsul jamu'u ne shine doki wanda yake mai cijewa wanda in ya sa gaba inda ya dosa ba a iya hana shi to gudun da suke yi kamar irin wannan dokin na wanda in ya sa kai ba a iya hana shi lawallau ilaihi wa hum yajmahun duk da yake waɗansu akwai qira'a shadda lawallau ilaihi wa hum yajmazun to da yajmahuna da yajmazuna a larabci duk ma'anar su daya sai dai yajmahuna shine qira'a ingantatta yajmazuna bai tambata qira'a ce mutawatira ba ban sani ba an fahimce ni ba to da Allah subhanahu wataala ce lawallau ilaihi wa hum yajmahun ko yajmazun sai ce to wa minhum waɗannan mutanen da ake baka labarin su wa ya halifu na billahi innahum la minkum wa mahum minkum wa minhum daga cikinsu kaga ka samu alaƙa tsakanin wannan aya da ayoyin da sun ka gabata shi yasa hatta da darasi ku diba ku gani a aji ko darasi na wa'azi idan ya zama to darasi ne na littafi to yana da kyau a faɗi a ina ne aka tsaya ga inda za a tashi a yi bita ko da takaitatta ta saboda kwakwalwar mutum bai yiwa a zo a fara darasi kawai haka sai yanzu kamar abin babu wani abin nan amma an ka ce a satin da ya gabata ko darasin da ya gabata ko jiya mun tsaya a wuri kaza mun dauko daidai daidai daidai kaza tak sai lokaci mun hadisa kaga kina an yi rabtu shi yasa malami ake son mai karantarwa ko a aji in darasi ne mai karantar da madda ya hada darasin da ya gabata da na yanzu ko kuma in sabon darasi ne yayi introduction an gane ko muqaddima saboda a gane cewa wannan muqaddimar shimfiɗa ce sannan a shiga cikin karatu amma kawai abu da an zo sai a faɗa kakaka sai ka cikin da yawan mutane ba sa fahimta a ina ne aka dusa shi yasa wani malami cikin dubara da yake in ya zo in ya ga ɗalibai kamar hankalin su bai dawo gare shi ba sai ya ɗauko ta kissa ta ban dariya sai ya sa kowa dariya cikin aji kenan yanzu ya yi tahiyatul abhan sannan ya fara karatu shi yasa malami ba wai karatu da yake son ya koya ba a'a pedagogy da kuka ji ana faɗa shine wato kamar ka san yadda za ka yi ka isar da sako ga mutum ba tare da wahala ba wani malami za ka iske na da karatu mai ɗimbin yawa amma ba zai iya isar da wannan saƙo ba in ka ce shi wazi ka ba shi aiki in ka ce isar da karatu sai ka iske ba a fahimta sosai amma akwai da ɗalibinsa wanda na ƙasan shi ne na goma amma zai iya isar da saƙon saboda shi kan shi salo da uslubi yadda za a isar da saƙo wani abu ne mai kyau ba sani ko mun fahimta ba shi yasa wani kaga shi na wa'azi sai ka je wa'azin shi kamar dai ka rasa ma menene ake so a cikin wagga harka ina fata an fahimce ni saboda ba a faɗi kan mi za a magana ba me ya tarihin wannan abin nau'i nawa ya kasu ya za a yi magana dalilan faro wannan abin ko me yasa wannan abin mutane ba sa aikata shi gashi alkhairi ne kaza kaza kaza kaza irin waɗannan abubuwa yana da kyau mai da'awa ya karance su saboda a fahimce shi da haka wa minhum yana da alaka da su waɗannan da suke rantsuwa wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun ibnu ashur yace dama Allah ya faɗi munafikai muna son mu hada ayar ne da wato abin nan dama mutane ne wato wa minhum man yalmizuka fi sadaqat yace to wato dama Allah ya taba sifanta munafikai a cikin alqur'ani da mi da ruwa mutane ne waɗanda suke masu shihha an gane ko akwai albukhlu akwai ashhu albukhlu da larabci ne ne albukhl shine rewa ko to ashhu ha eh manjuma bakar ruwa kaji wani ya yi dubara bakar ruwa daga maraɗi kake halar eh ka san in kaji an ce baki galibi wato maraɗi su suke amfani da abu in ya kai matuƙa sai a ce wancan wancan akwai bakar jaraba gare shi almuhimmu dai albukhlu a larabci ku yi hattar ko in ce mu yi hattar akwai abin da ake kira alfuruqul lughawiyya in an ce alfuruqul lughawiyya shine kalmomin da kana ganin kamar ma'anar su ɗaya lokaci ma'anar su ba ɗaya ba suna da bambanci اشتركا في شيء وافترقا ففاق احدهما الاخر yanzu in nace albukhul wani sai ce ruwa in nace ashhu wani sai ce ruwa amma akwai bambanci tsakankanin su suna nuna cewa shi albukhul yana da alaka wani da karamar ruwa kuma mutumin da yake da wadata bai bayar sai a ce yana da ruwa shi ko ashhu shine mutumin da yake da ɗabi'a ta ruwa ko da bai da komai shi yasa wani shi abin da yake so ma talaka ne bai da komai ya ce ha Allah shi bani kuɗi sai mutane sun gane kuɗinsu ka ji mai da kuɗin fa amma yana fatan Allah ya bashi azantar da mutane ka ga wannan shi ash-shuhu shi yasa Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wa uhdiratil anfusu ash-shuh rai yana son kanshi to kaga wannan son kai ba sai ta kuɗi ba a'a duk wani haƙƙin ka koda kuɗi ne ko ba kuɗi bane baka san wani amfani da shi ba sani ko mun fahimta ba an gane wannan da ko to shine ake kira al-furuqul lughawiyya akwai wani malami ana kiransa Abu Hilal al-Askari ya yi littafi al-furuqul lughawiyya akwai wani malami Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya ya yi littafi yanzu ash-shamil fil furuqil lughawiyya ya yi na farko juz'i uku ne to na biyu da na uku ana nan ana wato kokarin kammala su muna fata Allah ya bashi iko ya gabatar da shi dan haka kakka dauki kalmomi kullum ma'anarsu guda in an ce mutaradif ma'anarsu daya mutaqarib ma'anarsu tana kusa amma tana yiwa wani ya bambanta da wani duk in ba karanta wannan ba cikin usulul fiqh za ka yadda aka karatu alfaz da lugha in ba haka ba kai ka hadu da matsala almuhimmu to nan Allah ya sifanta su yace ashhatan alaikum ko ba haka nan bane su mutane ne masu ruwa an gane ko Allah ya faɗe su mutane ne masu ruwa kwarai da gaske sannan kuma mutane ne waɗanda wani lokacin suna yin ruwa kuma suna umurtan mutane da ruwa ka san akwai wani shi bai bayarwa amma in za a bayar ba ruwan shi to shi mugu bai yi kuma bai bari mai yi shi allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli tabi'a ce ta kafirai kuma munafikai suna dauke da ita don su ma nau'i ne na kafirai ina fata an fahimci ni to shikenan tunda Allah ya faɗi mutane ne masu ruwa to sai Allah ya faɗi kuma daga cikin ayyuban su wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai wanda zai aibanta ka a cikin al'amarin sadaqa an gane ko yake aibanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin al'amarin sadaka yalmizuka mun ce imamu yaqubu aje ya karanta yalmuzuka kiyan sai da mun to mudari'in shi babu bi gare shi kana cewa lamaza yalmizu ko lamaza yalmuzu ma'ana yana mi yana aibanta ka amma me yasa yake aibanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sadaqat a cikin lokacin da ake cikin mi cikin al'amarin sadaka na fata an fahimce ni in an zo lokacin al'amarin sadaka sai to ka gani kaza kaza kaza kaza kaza kaza ibnu ashur yake cewa daga cikin dabi'o'in su shine cewa yadda ba sa son wani da alkhairi kuma ba sa son alkhairi ya kai ga wani so su kai komai za a yi aini a ba su ka aba wani to ka kaga mutum in ya zama tushe da irin wannan dabi'a ai ya zama mugun mutum domin bai yiwuwa mutum ya zama to shi bai son kowa da alkhairi sai kansa ina fata an fahimce ni mutum ya zamanto bai son kowa da alkhairi sai kansa wa minhum man yalmizuka to amma waɗannan su ne kira'o'i da na kawo wai hattara in an ce kira'a mutawatira ana karantawa da ita in an ce shadda kira'a ce da ba a karantawa da ita kun ga da mun ka ce law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi ma'ana da sun yi gaugawa wannan ita ce kira'a mutawatira amma lawalau ilayhi kira'a ce shadda da sun yi mubaya ko sun yi gaugawar yin mubaya akwai kira'a la wa'alu alaihi da alhamza an gane ko min wa'ala ai intaja'a da sun yi kokarin samun mafaka a wannan wuri to sai ka gane akwai bambanci tsakanin kira'a shadda da mutawatira to nan da muka ce wa minhum man yalmizuka muka ce kira'a ce ta jamhur wa minhum man yalmuzuka kira'a ce ta yaqubu daga kira'o'i ne mutawatir yalmizuka da yalmuzuka to amma akwai su kira'o'i waɗanda ba su ba waɗannan kira'o'i ne waɗanda ba su inganta ba akwai kira'a wa minhum man yulmizuka sai a ce yulmizuka to an ce lamazahu ya aibanta shi ko ba ka nan bane lamaza shine aibantawa an gane ko to yulmizuka kuma yana aibanta ka to da, da lamaza da almaza nan duk ma'anar su daya aibantawa ake nufi ban sani ko mun fahimta ba Allah ce wala tanmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wailul likulli humazatin lumaza ko ba ka nan bane sannan akwai wata qira'a shadda bayan wannan shine yulamizuka yulamizuka fi sadaqat zai aibanta ka to galibi an ƙara wani abu cikin kalima sai zama to kamar an ƙara ƙarfin mana in ce la mazahu a larabci in ƙara harafi kamar na ƙara ƙarfafa abin to kira da tace yulmizuka kamar tana nuna aibantawa kwarai yulamizuka daga fa'ala ne tana nuna aibantawa kwarai da gaske amma kira'o'i da ba su inganta ba ba a karantawa da su ban sani ko mun fahimta ba an gane ko to wannan shi dai ne to ya ce yulamizuka asalin shi yana nuna wanga yayi an yi masa in nice darabahu kenan ta daraba kamar ma'ana wannan ya buga wannan ya buga amma a wani lokaci fa'ala yana zakkuwa min ma'anan wahid ina fata an fahimce ni kamar yadda sun kace yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yukhadi'una illa anfusuhum wa yash'urun kaga da an kace wama yukhadi'una wata qira'a don akwai wama yakhda'una sai an kace wama yukhadi'una illa anfusuhum yukhadi'una Allah to nan suna kokarin yaudara Allah ina fata an fahimce ni to ma ana nufin ba ta wuri biyu ne domin Allah ya san manufarsu kenan ba su yaudara Allah ba shi yasa wadansu malamai suka ce na mufa'ala min babin wahid kamar ka ce aqabtul lissa na yi ma barawo uquba ma'ana ba wai ana nufin shi yayi ma kai kai mishi ba wani lokacin tana fitowa daga wuri daya kenan gulami su kama ana nufin manzo yana aibanta su suna aibanta manzo a'a sun kai matuƙa wajen aibanta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in utu minha idan an ba su daga cikin wannan aradu sai su yarda su ce wannan annabin annabin gaskiya ne ce a wannan annabi ai annabin gaskiya ne ya zo da gaskiya wa in lam yu'taw minha idan ba a ba su ba idahum yasqatun sai ka gani su suna fushi suna nuna cewa wanga abin ba ai adalci ba wanga abin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina fata an fice kalima ta allamzu waɗansu malamai suka ce asalin ta al-ishara bil ayn shine mutum yayi alama da idon shi kamar kibci wailul likulli humazatin lumaza waɗansu suka ce a'a kalima ta allamzu asalin ta addafu ne shine tunkudawa lamastuhu ay dafa'tuhu to shi ko kenan na tunkuɗa shi shi ko ai ban ta mutum kamar tunkuɗa shi ne ma'ana tun nuna bai da wata kiba ne a cikin al'umma ina fata an fahimci ni shi ko wancan lamaza abahu ya aibanta shi asalin ishara bil aini ne saboda wani lokacin mugga idan mutum ya biya ba a ya zage shi kai tsaye amma sai ai haka ko ba haka da bane ai ishara mummuna shi yasa Allah ce kalmar azaba ta tabbata ga irin waɗannan wailul likulli humazatin lumaza Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da malamai suka kawo game da abin da ya shafi wato wannan kalima fassarar ɗaiɗaikun wannan aya amma yanzu za mu zo cikin asbabun nuzul da kuma irin tasirin wannan aya ga rayuwarmu ta yau su ne abu guda biyu da suka yi mana saura akwai hadisi in ka diba cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayanin asbab wanda tana kawo asbabun nuzul suke cewa an abi sa'id al-khudri daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri yake cewa بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وجن منزان الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما yana rabon abin rabo wata riwaya ta zo ta Ali ibn Abi Talib na cikin sahih Bukhari da Muslim shine cewa al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali sai zo da zakka daga kasar Yaman zakawatul Yaman to sai zo da Zuhaiba ya an ce Zuhaiba wato qit'atun min adh-dhahab kamar wani wato dan ungu ne ko a ce wani yanki na dinariya dai a takaice an gane ko to shi kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan dan bungun na zinariya ga mutum dawa ga mutum hudu na farko daga cikin su akwai al-aqra bin habis al-hanzali al-mujashi'i sannan kuma wato daga cikin su akwai wato uyayna bin badr al-fazari na uku akwai zaid at-ta'i na hudu akwai alqama bin ulafat al-amiri su waɗannan mutane shugabanni ne na mutanen su an gane ko sannan kuma ba su jima da musulunta ba wato da dimidimin su kafircin su kafircin su da dimidimin shi bai jiwa da karewa ba fa ta'allamahum annabi sallallahu alaihi wasallam bil ma da an ka kawo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kuma su waɗanda suna daga cikin waɗanda Allah ya ce aba wal mu'allafati qulubuhum ina fata an fahimce ne zamu zo malamai sun yi magana mu'allafa shine shugaba wanda bai barin shi ba musulmi bane amma ya an ba shi cikin zakka yana bada ayi wa'azi sai a ba shi ko kuma a'a mutum ne musulunta shugaba ne amma bai jima da musulunta ba shi ma sai a ba shi duk dai an kawo maganganu da ta'alif ne shine al'ulfa shine soyayya wa allafa baina qulubihim kullu soyayya ma'ana wanda ake son a ja soyayya so ta fuskar a dan ba su wani abu na duniya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su to shikenan sai an ka samu wani fa qala ya rasulullah an gani ko iz atahu dhul khuwaisira wani mutum da ake cewa dhul khuwaisira wa huwa rajulun min bani tamim mutum ne daga bani tamim fa qala sai ce ya rasulullah i'dil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai adalci mana fa qala sai ya ce wailak kai tonka wa fi riwayatin waihak wata riwaya kai tonka wa man ya'dil idza lam a'dil wane ne bai yin adalci in ban yi adalci ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qal yace qad khibta hakika kai asara ka tabi daga khaba ko wa khasirta kai hasara in lam akun a'dil in ban yi adalci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya sai do man man yuta illaha idza idza asaitu idan habba wani da za a samu wanda zai ma Allah biyayya in ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa biyayya ba tunda Allah bai zaben aman annabawa hakan ga Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ina fata an fahimce ni shikenan zul khuwaisira sai sayyidina Umar yace fa qala Umar ya rasulullah idhan li fihi fa adrib unqa kai mini izini in bugi wuyansa fa qala ce da'ahu barshi fa inna lahu ashaban yana da ma'abuta in an ce ashabana ana nufin abokanansa ma'abutansa a wasu ruwayoyi an rubuta a'a daga cikin tsatson shi za su fito to kenan sai zamanto da ƴaƴan da za su fito tsatson shi da kuma ma'abutan shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya sai ce inna min dhi'i dhi'i da dadun da alhamza da da'un da alhamza shi ad-dhi'i ko kuma aqibi to da dhi'i dhi'i da aqibi wanda da dalibi ya san aqibi shine wato kamar a ce zuri'an mutum dama an sanya mata suna aqil saboda bayan mutum take zuwa shi ma aqiba shewa ai bayan da yanzu zuriya ka bayan ka take zuwa tunda bai yiwa zuriya ka ta gabace ka ina fata an fahimci ni to shine wato du'i du'i hada za a samu daga waɗannan mutanen qauman za a samu mutane waga riwaya kuma da muka kawo da muke karantawa yanzu a cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'u fa inna lahu ashaban to can ya ce shi nan kuma ya ce abokanan shi a'a mutanen shi ne in an ce ashabu shay'i ay alladhina yulazimunahu ba dole ba wato sahabin ka wani lokaci ana nufin mutumin da ya lazimce ka ina fata an fahimci ni to ƴaƴan nashi daga cikin waɗanda ke cikin tsatson shi daga cikin su waɗanda za su lazimce shi a cikin wannan akida an gane ko sai ya ce yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi ɗaya daga cikin ku zai walakantar da sallarsa zai ganta ba komai ba idan suna sallah ma'ana yadda suke cika sallah sai ka ga sun fi cika sallah da kyau wasu yamahu ma'asu yamihim sai mutum ya walakantar da kenan ya haɗe da su yamahu ma'asu yamihim in ka kalli azumin su kan dibina ka sai ga sun fi ka iya azumi ya ƙara'unan ƙur'an manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna karanta alkur'ani la yujawizu taraqiyahum baya wuce tarquwa nan ga kalla idza balagatit taraqi nan da ne makoshi ma'ana babu ilimi babu fahimta babu aiki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-dini jam'i taraqiyahum jam'i tarquwa wato yamruquna min ad-dini suna fita daga cikin addini kama yamruqu as-sahbu min ar-ramiya kamar yadda kibiya take fita daga baka piu na fata an fince ni daga gwa take fita ko sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yanzuru ila naslihi fala yujadu fihi shay to ga ganin yanzu wani in wanda zo hana hadisi an ce yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahbu min ar-ramiya sai an ka ce yanzuru ila naslihi fala yujadu minhu fihi shay me zaka fahimta an dibi nasl an gane ko nasl hadidatu sahab wannan karfin wanda akwai wanda da shine take sokawa shi a an to an ce an diba cikin shi ba a ganin komai ne ba da wanda kaga mutum ba zai fahimta ba shi yasa dole sai ka koma littattafan hadisi sai ka koma malaman hadisi sai an koya ma yadda ake fassara larabci shi kadai bai isa wai da yace yamruquna min as-sahmi an gane ko wato yamruquna suna fita min ad-din daga addini kama yamruqu as-sahmu kamar yadda kibiya take fita min ar-ramiyati daga abin halbi kenan wato baka kenan yanzuru ila naslihi shi wanda ya halba wannan kibiya saboda tsananin gaugawarta idan ta je ta samu dabba ta bada faf ta wuce fala yujadu fihi shay'in in yaddi ba bai ganin alamar jini saboda tsananin zurf kaifin kibiyar da gaugawarta to in ba haka gaba za ka gane wani abu thumma yanzuru ila rasafihi sannan ya dibi rasaf in an ce rasaf shine wato abin da malamai suke kira wato wani abu ne wanda ana daura shi wajen fauqan nasri in an ce fauqan nasri abu ne wanda farkon shi ake daura shi wato abin nan ana laulaya shi an gane ko shi ne sun ka ce aqibun kamar baya daga bayan kibiya ake daura shi fauqan nasli aw as-sahm to wannan shi ma sai a halba yanzu na gaba ba a samu ba na baya sai a duba babu komai shine rasafihi ina fata mun ne thumma yanzuru ila nadihi sannan sai shi kalli annadi asalin annadi shine annidu shine abin da aka tubi an gane ko nan udu sahmi shi kanshi iccen da an kai aka abin nan aka yi kibiya da shi tunda ai akwai dan icce ko malamai sun ce wato qabla an yurash shi wannan iccen shine kafin a maida shi matsayin kibiya wa yunsal domin yurashu daga rasha ya rishu ne shi ne a feffeke shi a gyara shi wa yunsal a maida shi matsayin wato kibiya a sami shi wannan ɗankan shi ne wa yunsal an gane ko koko waɗansu malamai suka ce huwa ma bainar wato abin nan arrishi wannasu shi ne abinda a tsakanin rishi wannasu wancan kai da abinda ke baya wannan dai ai shi ɗin dai ne dai karɓe wato ɗan mu ce kamar matsayin ɗan icce tunda akwai kibiya wanda ake yi da ƙarfe akwai wanda ake yi da ƙarfe ko ba haka ba amma dai a wancan lokaci galibi wanda ake yi da wato ɗan abin da dai za mu ce ɗan icce to to sai malamai sun ce wasu miya bi zalika li annahu buriya domin shi wannan an sani suna nadiyi saboda buriya an feke shi daga bariya ne hatta ada nidwan sai da ya koma nidwan fekakkiyar rami hazilan shine abin da ya rami sai a ce an feke shi da kyau wa huwa qadhu shine malamai suka ce abin da ake jifawa fala yujadu fihi shay shi ma babu komai gaba karfen da ya fasa ba wani abu na baya babu iccen kuma ya wuce babu summa yanzuru ila qudabihi sannan ya dibi al-qudab sun kace ar-rishul ladhi wato abin da alasahan arrish ya an ce arrishu shine quzza ana iya dauka arrish kamar ina irin wani dan abu da ake sawa gefe gefe mai kama da gashi gashi da ake sa mata shi ma sai adiba babu wani abu fala yujadu fihi shay'un babu komai wannan kibiyar qad sabaqa al-faratha wad-dam sabaqa al-faratha wannan dan kibiya ya gabaci al-faraf nan ba faras ba doki bai mai sirun bane wanga faraf kuma ana cewa farf ayi mai sukuni farf in an ka ce farasun doki ko to godiya ha mi sunan larabci mi sunan godiya da larabci ya ku yan jami'a hisanun doki hisanatun ko ba godai godiya ko mu ce dokanya bari mu ce dokanya duk da yake da Hausa ba a ce dokanya ko amma tana yawan suna iya fada almuhimmu in an ce alfarasu yana ɗaukar godiya in an ce alfarasu yana ɗaukar doki babu hisanatun a larabci sai dai in yanzu malaman larabci da su cewa kai a ƙara ta don Allah sake su su ta tafiya kun san haka da suke sauƙaƙa ba to an ka ce alfarasu da sinun doki alfarisu mutumin da ya hau doki ko alfarisu mutumin da ya ƙiya yaƙi zarumi ko da bai hau doki ba alfursan kenan jam'in su to an ka ce alfarasu da sa'u me yake nufi yana nufin tumbi ko kuma abin da yake taruwa na abinci wanda in dabba ta ci abinci tana ta mishi yana shiga cikin tumbi Allah ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisharibin ka gani dalibi yanzu sai ce kai mallaman ga kuskure na son kai nan ga sinun na farasai kamata ya kasance Allah ya kyauta to wannan qad sabaqa al-farasa wad-dama wato shi wannan dan kibe ya gabaci al-faras naman wato abincin kuma a ce abin da ke cikin tumbi wad-dama da jini ma'ana ya wuce kafin lokacin da bada fiyut ya wuce ya gabaci kafin wato tumbin ya bude ya haɗi jinin ya bude ya haɗi duka gaba ɗaya ya gabace su ina fata an fahimci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ayatuhum alamasu rajulun aswad wani mutum ne baki ihda adudaihi ɗaya daga cikin adud damcin shi damci shi ne adud ko mithla sadil mar'a yana kama da sadil mar'a nonon mace kinan kamar ya sanko tunda nonon mace zai zama to yayi yayi tsini kuma ya dan sanko ko ba kadan bane aw mithlul bad'a ko ko kamar bad'a tsoka tadardaru wadda tana rawa tana makarkata kinan kamar sai zama to kamar wata gwaiwai wace abu ne wanda ya fito ya ce wa ya kurjuna alahini furkatin minan nas waɗannan mutane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin su za su bayyana ne a lokacin da mutane sun ka samu rarraba musulmi fa nazalat fihim sai aya ta sabka wa minhum man yalmizuka fi sadaqat kaji dalilin sabkar wannan ayar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana قال ابو سعيد ابو سعيد الخدري yace fa ashhadu anni sami'tu hadha alhadith min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na shaida cewa naji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashhadu anna ali ibn abi talib qatalahum kuma na san cewa ali ibn abi talib ya yake su su wane ne su wadanga mutane su ne khawarij wa ana ma'ahu ina tare da su na ana fatamci ina fatamci fa amara bi dhalika ar-rajul an gane ko sai an kai umarni da wannan mutumin falta mastu sai ni duba kenan an kama shi an zo da shi fa'uti ya bihi aka zo da shi hatta na zartu ilaihi sai ni kalle shi ala na'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akan sifofin da niji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladina atahu wadanda ya bada su wanga asar ingantacce na Imam Bukhari ya fitar da shi an gane ko kadiba wato hadisi na 3610 a cikin sahihul bukhari kadiba cikin sahihul muslim hadisi na 744 da 746 ina fata an fahimci to yanzu kaka za a yi to wannan shi ya kawo shi amma bai nuna cewa ba tabbaci ne sanadiyar sabkata shi dai ya ce ya ji wannan daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su fa anzalallahu Allah ya saukar amma bai ce fa nazalat fihim aya ta sabka gare su ba ana nufin don wannan abin ta sabka ba a'a mai yiwa hukuncin ayar ya shafe su ina fata an fahimce ni to amma sai sun ka ce to akwai tasrihi cewa an gane ko cikin riwaya ta Imam nasai an gane cewa an faɗi cewa shine sanadiyar sabka wannan aya kadiba cikin sunanul nisa'i zaka ga wannan inda kawo riwaya ta tafsiri a hadisi na 545 da 546 da 240 kuma imamu tabari shi ma ya kawo cewa wannan shine sanadin saukar wannan aya to abin da yasa ku yi hakuri yau wanga sababin nuzul ya dauki hankalin mu saboda akwai bayanan da ke so in ƙara karkashin shi mun kawo ga riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri kuma ga riwaya ta Ali ibn Abi Talib shi in ka diba hadisi na 6,930 na sahihul bukhari da kuma hadisi na 66 a cikin sahihul muslim sayyidina ali yake cewa idza haddathtukum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadithan idan na kwada muku wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa wallahi yace na rantse da Allah la an akhirra min as-sama an akhir an akhirra min as-sama in fado daga sama ahabbu ilayya min an akdhiba ya shine mafi soyuwa gare daga yin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya an gane ko domin sun san yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya abu ne mai girma ko ba karan bane ya ce to amma idan wa idan haddathtukum fi ma bayni wa bainakum fa innal harba khud'a in ni ba ku labarin abin da akwai tsakanin da ku yana yiwa yaki dan yaudara ne ma'ana nan Ali shi na yaso yin shi nuna cewa idan yaki zamu yi ba dole bane na ga muku gaskiya dan na ga muku gaskiya kuna ibiji ne ma gaskiya shi kuma al harbu khud'a dama hadisi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yaki dan yaudara ne dan mutum ya ce ranan ina zuwa yanzu ina zuwa zan dauko bindiga in kashe ka sai ka tsaya tunda kai shugaban dakarun duniya kake ha ai ba ka tsayawa yake cewa ya ƙulu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yace sa ya hurju ƙaunin waɗansu mutane za su fito fi akhirin zamani a ƙarshen zamani in yace ƙarshen zamani bayanan nufin a'a ai ita duniyar kanta tun daga zamanin manzan Allah sallallahu bayan wuce shi ai ƙarshen zamani yake don wanda ya ce to ai khawarij ba su jima da bayyana ba mun fahimci wannan ko waɗannan mutanen ahdathul aslan hadathu sinni shine mutumin da yake da ƙananan shekaru to waɗannan matasa za su bayyana sufahaul ahlam suna da wauta ta tunani yaquluna min qawli khairil bariya suna faɗa magana ta khairul bariya shugaban halitta shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariya la yujawizu imanuhum hanajirahum imanin su bai wuce makogaron su ba ko makoshi ko makoliyo yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya mun yi bayanin wannan suna fita daga cikin addini kamar yadda kibiya take fita daga mi daga baka fa aina ma laqituhum fa aina ma laqitumuhum duk inda kuka same su faqtuluhum ku kashe su an gane ko fa inna fi qatlihim ajra lalle manzo Allah sallallahu alaihi cikin kashe su akwai lada man qatalahum yawmal qiyamah an gane ko fa inna fi qatlihim ajra liman qatalahum yawmal qiyamah kidan wanda ya kashe su zai samu ladan da tashi alkiyama domin yayi jihadi ina fata an fahimce ni to yanzu ku diba wannan sifofi mu saurari waɗannan hadisai da kyau sai ana yada su ana cewa su ne suke nuna cewa wannan akan ahli sunna ake nufi kaga wani sai a ce mai riwaya tana cikin sahihul bukhari tana cikin sahihul muslim ce mai ai ahadathul asnad an kace maka sufahaul ahlam ba ganin duk yara ne na fata ana fahimta ka a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sufufin khawarij shine za su yi kisa ahli sunna ba sa daukan makami su yi kisa ahli sunna sai dai da'awa su kuma khawarij suna da sufofin da suka hada su da ahli sunna suna da abin da ya raba su kaga suna barin dogon gemu ahli sunna suna barin gemu gemu sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba dan khawarij na aje shi bane shi sa ahli sunna suke aje shi ana samun matasa cikin addini ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai da yawan su akwai matasa cikin su ai wannan ba shi ke nuna cewa akan gaskiya yake ba ko ba kana bane kuma annabawa wanda su ana ce musu ai yara ne ni fir'auna ce ma annabi Musa karamin yaro alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin to don haka khawarij su ɗabi'a su shine kafirtar da mi kafirtar da mutane ina fata ana fahimta ta a'a su khawarij duk wanda bai da aqida su ba kafirtar da shi suke yi su kuma ahli sunna ba sa kafirtar da muayyan sai in dalili ya kafirtar da shi amma suna cewa aiki kaza kafirci ne in Allah ya ce wani kafiri ne ko aiki kaza kafirci ne magana ta kare Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha Allah ne ce kafirai dole a ce kafirai ne sannan akwai at-takfir al-am akwai at-takfir al-muayyan ahli sunna suna cewa yin aiki kaza kafirci ne bokanci kafirci ne amma sai in an ga boka sannan da a tabbatar da cewa wani to su ko khawarij duk wanda bai yarda da aqida su ba har da ahlus sunna cewa suka yi arna ne kafirai ne saboda sun yarda demokradiyya sun yarda kaza shi yasa lokacin da suka bayyana sai aka zabar aka ce ai da ahlus sunna da su waɗancan ƴan khawarij tunda akwai kurkushin su da ƴan boko haram da suke ɗauka wannan aqida al-hijratu wat takfir sai aka ce ai ahlus sunna ne alhali sai gashi yau da gobe yau da gobe saboda shi shugaban su Muhammad Yusuf yayi karatu ga Sheikh Ja'far Mahmud Adam ko ba haka ba alhali ko Sheikh Ja'far Mahmud Adam tun yana da rai babu wanda ya gaura maya da su irin shi ko ba haka nan bane ya kawo dalilin da suke da wannan aqida ba aqida bace kuma ana ganin ba kisan da aka yi mishi suna daga cikin waɗanda ake zargi da shi su suka kashe shi haka albanin zariya ya yaƙe su shi ma ahli sunna ne kuma yana daga cikin waɗanda suke mi suke nuna in sun kama ɗan boko haram suna iya kashe shi haka ne kuma haka ba kuma ana ganin waɗanda ma suka kashe shi su ma ba a rasa hannunsu da ciki duk da yake zargi ne ake yi to ina alaƙa su da ahli sunna sai ga sai ga shekau cikin wani bidiyo ina ji yace ahli yace saudiya ahli saud yace arna ne ba ana takama da cewa saudiya ita shi ke ba aqiya ta salafiyya kariya ba yace arna ne to kuma an ce kuma daga wannan wuri ta samu asali shi yasa waɗanda hadisan wani wanda yake gaba da ahli sunna yana ɗaukar su ya amfani da su shi yasa muke son dan Allah mas'ala ta ilimi in za a tattauna a tattauna ba tare da wata adawa ba da take da alaka ba ta da alaka da addini in kana da kiyayya da wani ba saman mimbari ne za ku huce kushin ku ba ko ba ka da bane kun yi kasuwanci kun samu sabani malami da malami ko ba haka ba kuna rigima ko ta samu shugabancin wani abu na addini an gane ko to kakku mai da shi ne addini wannan matsala ce da ta shafe ku ku kadai ko ko kai wancan malami ka nemi aure kai wancan malami ka nemi aure sai wancan ya kada wancan sai ka je ka san wani lahin shi sai ka ce ai waɗannan duk Allah ya ce kafirai ne daga ne ba aure a'a wannan matsala ce tsakankanin ku shi yasa kuke ganin yanzu da an ka samu damar kowa a ce yana iya wa'azi a je gidan rediyo da gidan TV sai kun kaga waɗansu sun ɗauko adawar da akwai tsakankanin su da ba ta da alaƙa da addini sun kai ta gidan rediyo da tv sai a jawo mutum aya sai ya fassara daga nan sai ya tsaya ya ɗauki sunan wani ya kama ɓacin shi sai ya ƙare to kuma me ina na ayar ta cewa a kama zagin wani sai lokacin wa'azi ya ƙare yana da kyau mu tattauna a matsaloli na ilimi lalle ahli sunna daban alkhawarij daban kuma khawarij har yanzu daulolin su sun yi ta rugujewa su su ku dibe da su Ali ibn Abi Talib ya yake su amma duk da haka malamai sun ce ba za a kafirtar da su ba a ce su kafirai ne fegal an gane ko saboda mi saboda mummunan tunani ne babu ilimi ne an je an tunkari al'amura kuma in ka dibi waɗannan mutane galibi za ka ba a sai an kai karatu ba lan larabci ne an kaɗan iya da wasu abubuwa nan ina sauraron wani bidiyo na muhammad yusuf kenan sai ce qatiluhum ku kashe su yace wallahi ba sai wata fassara da zan yi ba in ba wannan ba alhali ko qatala shine kai yaki babu wani mallamin da ya fassara qatiluhum da ku kashe qatala daban qatala daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nas an umurce ni in yaki mutane bai ce an ce umurce ni in kashe mutane ba akwai bambanci tsakanin katala da katala in ka ce katala an kashe mutum tana yiwa a kashe mutum ba yaki ake yi ba haka ne ko haka ba kuma tana yiwa a kashe mutum ana yaki katala ana yakan mutum ana yiwa a yaki mutum kuma ba a kashe shi ba da yawan waɗansu da aka yaki ai ba mutuwa sun kai ba musulunta su kai to kun ga irin yadda suke fa sai ka duba ka gani ba larabcin an ka sani da kyau ba ba wasu ka'idodi na ilimi an ka rike ba ulumul ala ko usulul tafsir ko usulul hadith ko usulul fiqh ko usulul lugha ko ba wani abu wanda an ka tsaya an ka jima wani fanni wanda aka sani kawai dai an fada ba da awar kenan shi yasa kuke ganin to irin waɗannan matsaloli su ko waɗanda suke makiya ko sun san akwai bambanci sai su ce ai duk ɗaya ne to mu yi hattara yana da kyau duk abin da za mu faɗa mu san cewa za mu haɗu gaban Allah an fahimce ni za mu haɗu gaban Allah ka duk yadda ta kai ta kawo kuma duk abin da ka koyi cikin ranka Allah ya sani in ka faɗi gaskiya ne don ta amfani musulmi Allah ya sani in ka faɗa ne don cimma wani burin ka Allah subhanahu wataala ya sani duk yadda ka yi wa'azi dole sai wani ya ce baka mai daidai ba tunda da an ja aya sai ta faɗi wani abu kaza wanda bai da kyau to ko ka sani ko baka sani ba ka yi wani raddi kuma ka bata wani dare amma in ka faɗa don Allah magana ta kare amma in ka faɗa don cimma wani buri to ka tuba tun lokacin da kana iya tuba Allah ka shirye da mu da haka ƴan uwa musulmi kun ji abinda malamai suka ce suka ce to wannan wato shine abinda ya zama to sababin nuzul da saukar wannan aya wadan suka ce a'a a cikin sauran littafan tafsiri aka nuna cewa at-tasrihu fi riwayatul nisa'i ana an ka nuna cewa tabbas wannan shine sanadiyar saukar wannan aya zul khuwaisira shugaban khawarij khawarij aqida su tana nan ka koma cikin akwai littafai daban-daban al-milal wan nihal na imamu shihristani da kuma akwai wani littafi ma da aka yi al-mawsu'a al-muyassara fil adyani wal firat wal ahzab al-mu'asira kadiba kaga khawarij kaga tarihin su da sauran littattafan da anka cikin wannan fanni ina fata ku ce ni don ka san su yanzu a duniya babu inda suke da wuri sai a ƙasa Algeria daulolin su sun rubuce al-khawarij kuma su ma firka daban-daban ne amma akwai al-ibadiyya yanzu a ƙasar Algeria suke da zama kuma suna da jiha mai zaman kanta in kan je zaka ga sallar su mata ba mun tabbata a duniya da yanzu ba sai inda suke ba suna da afkar ke su tunanin su amma suna da wuyanki wanda suke zaune a cikin shi nasu ne sai a kasa Algeria duk a duniya babu na fata kun ce duk inda suke son su zo su zauna ba su samu damar su kafa gwamnati ba amma a Algeria suna da wurin da suke zama suna rayuwa to da haka ya kamata mu bambanta tsakanin waɗannan da ahli sunna abin da yasa ni tsawaita bayani kan waɗannan hadisan guda biyu saboda waɗansu suna ɗauka waɗannan hadisan suna baka su da ahli sunna ba tare da wani dalili ba ba ma son addini ya zama to kamar raddi ne na huce hushi ya kamata mu yi raddi na mi na wato tabbatar da ilmi ina fata an fahimce to Allah ya ganar da mu Allah ya shirye da mu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai wanda zai aibanta ka game cikin al'amarin sadaqa fa in utu minha radu as-sadaqat sadaqa fa in utu minha in an basu radu sai su yarda su ce wannan addini addini na gaskiya ne an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a in ma su mawadata ne kenan fa in utu minha in an ba yan uwansu da abokanan su waɗanda suke son a ba radu sai su da cewa addinin gaskiya ne wa in lam yu'tau minha in ba a ba su ba idahum yasqatun sai ga su suna yin fushi alar makafin mu je aya ta gaba abu guda kamata mu ƙara ai hakuri akwai wato wani littafi da mashru da ake kira liyad dabbaru ayatihi mashru liyar dabbaru ayatihi wani littafi ne aka yi duk in wani ya tadabburi sai ya tura sai a yi littafi akan shiga shi nan daga shekara zuwa shekara ake fitar da shi wannan littafin in ka same shi tadabburi ne na waɗansu mutane na duniya gaba ɗaya yanzu dai ina ganin an kai mujalladi na sha uku da suke yi tun na ɗai sha uku in ka tattara su kan nemi wani littafi da ake kira manhajul istinbat in an ce manhajul istinbat wani wata masters ne da aka yi a ƙasar saudiya a jami'at malik saud ƙa'idodin da ake bi wajen istinbati to sai ka hada manhajul istinbat a akwai wata risala da aka yi afwan ba manhajul istinbat ba ashe shi manhajul istinbat da littafin al-ikrir fi istinbat at-tanzil zaka hada shi sai ka samu ka'idodin istinbati ka samu kuma yadda ake tatbikin istinbati littafin suyuti al-ikrir fi istinbat at-tanzil amma akwai wani tadabburul qur'an wata masters da aka yi ina ganin ita ma amurka saudi ne an gane ko sai ka same ta sai ka ga ka'idodin tadabburi da yadda ake tadabburi sai ka samu waɗanda littattafai da waɗanda malamai suka yi hasad wato liyar dabbaru ayatihi ina ganin ni dai sani na na sha uku ne yanzu ko kusan shekara uku ne da nake bibiya na ga kamar sha uku suka yi na san dai yanzu sun kai sha shida ko sha bakwai in ka same su sai ka haɗa su to da za ka ɗauko kawai ko wace aya ka samu sha uku ɗin daidai wagga aya an yi tadabburin kaza an ce kaza daidai wagga aya an yi tadabburin kaza ina ganin daga nan ko karatu ka saka sai ka shekara goma ka kare tun da littafi goma sha uku ne kuma kakka karanta guda guda domin in ka karanta guda guda matsala ne sha uku ɗauko su in ka zo daidai wannan aya nan sun ce kaza nan sun ce kaza nan ce kaza kidan sai ka tattaro tadabburi da aka yi na aya shekara goma sha uku ka faɗa sannan ka je aya ta gaba duk da yake ba ko ce aya suke ba amma ya kamata ka diba ka diba cikin internet liyar dabbaru aya ta bari mu taba mu ji abin da sun kace ƙarƙashin wannan aya don ku ji irin tadabburin da suke kawowa suka ce da an ka ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqa yace hadhihi al-aya wannan aya takshifu an khalalin tana nuna halal in an ce halal shine tasgaru ko illa ko matsala fi manhajin naqdi a cikin hanyar da ake bi uslubin da ake bi wajen naqdi a tantance abu mai kyau wanda bai da kyau bid'awal islah mutum ya cire cewa shi yana son ya kawo gyara an gane ko akwai masu yin kritik kullum sai su ce a'a mu wallahi gyara muke son mu kawo ko ba haka bane sun ka ce haifu takunu manfa'at zatiyya lokacin da zai zama to amfaninka na zatin karan kanka hiya al-ba'ithu lidhalika shi la ya tura ka kai kritik yau da yawan mutane da suke kritiken wata gwamnati ko su yi kritiken wata kungiya ko su yi kritiken wani malami ko su yi kritiken wani mai kuɗi saboda su ba a basu ba ba wai dan saboda a'a abin bai amfani jama'a ba ya ce to wa mihwarul ghadab war rida sai ya zama to abin da yasa mihwar asalin mihwar shine abin da ke kai na kawo kamar wurin da ake kewayawa kamar abin da kake kai da kawo akan shi na bakin na hushinka da kuma yardarka shine mi shine al manfa'at zatiyya amfanin ka na kai karan kanka wa hadha maslakul munafiqin ko da musulmi ke yin shi to hanya ce ta munafiqai an gane ko fatafaqqad qalbaka kai kokari ka dubi zuciyarka ma'ana an ce tafakkada shine ka nemi abu qabla an yantiqa lisanuka kafin harshen kai magana aw yahuttu bananuka ko ko aw yahutta bananuka ko ko kafin bananuk asalin banana shine min yan yatsu bala qadirina ala an nusawiya banana na anafin kafin wato alƙalmin kai rubuta kun fahimci abin da ake son a ce wainan abin da ke son a ce in dai mutum kaga kullum bai ce faɗa gaskiya sai in an taɓa maslahar shi ko ko a'a don shi bai samu bane yake cewa ba a yi aiki da gaskiya ba to wannan yana da mutumin na gare ba shi yasa duk mafi yawancin 'yan siyasa da ayyuka da ake yi na afirka da 'yan kare haƙƙin ɗan adam da wasu wasu mallamai da kake suna caccaka wasu gwamnatoci a dama ba a ce a caccaki gwamnati ba a faɗi abu kaza zai kai al'umma gaba abu kaza ba zai kai al'umma gaba shi kenan na fata ana fahimta ta to amma wani sai ka inda kaje ya kara to shi shi na an ka taba in an taba shi kenan shi yasa ganin yau da yawan yan fafutuka na Afirka me yasa suke lumewa da an kire mu to an ka samu wani babban matsayi aka bashi aka samu wata babban mota aka bashi sai ka ji ya ce to ai da shi na ce ma gwamnati gwamnatin fir'aunanci gwamnatin fir'auna sai ka ji ya ce ai wancan shi na daga cikin bashi gaban gaba da ke in bashi na da cikin ashratul mubashirin bil janna saboda an riga an bashi biro ya ce ya kushi shi ma ya huta ashe kan shi na yake ma faɗa shi yasa bai dace mutum ya zama to kanshi yake ma faɗa ba kun yarda da wata tadabburi na su ko ba ku yarda ba sai mu je ga nabi sun ka ce albarku yanbaghi Allah yaktarifa mutum almar'u salih mutum nagari wanga tadabburi na biyu wancan tadabburi ustaz dr nasir al-umur tadabburi na biyu sun ka ce almar'u salih mutum nagari yanbaghi Allah yaktarifa bai dace ba ya damu shine iktarafa da sa'unni wato li fuqdani haddihi min ad-dunya dan ya rasa wani abu na duniya fa idza wato uhmila fi isnad mansibin idan an kabar shi uhmila kina an kare shi marginalize ko marginalize fi isnad mansibin ba a bashi wani matsayi ba aw baksin fi taqrir ratibin ko ko an kadan rage wato abin da yake samu na albashi an gane ko lam yamla il afaq siyahan baka samu shi ya cika sassa siyahan da kuwa wa shagaban da rigima fa innal ghadaba lid dunya yin hushi don duniya ala hadha nahu akan wannan abin dan ka rasa duniya hankalinka ya tashi gaba dai ala hadha nahu sha'in akan wannan sifa kenan ash-sha'in wanda yake yana wato aibanta mutum daga shana ya shinu ne shimatul munafiqina dabi'a ce ta munafiqai alladina qala Allahu fihim sune waɗanda Allah ya ce a cikin su wa minhum man yalbizuka fi sadaqat daga cikin su akwai wanda zai aibanta ka a cikin sadaqa kenan game da al'amarin sadaqa fa in utu minha in an basu radu sai su yarda su ce daidai ne kai kullun sai dai kai a baka ka aba kowa alama ce ta munafinci kai kullun sai dai a baka ka aba wani alama ce ta munafinci kenan kai ba kai baka kauna kowa da alkhairi wa in lam yu'tau minha in ba a basu ba idahum yaskhatun sai kaga suna hushi sun kace Muhammadu al-Ghazali ba Ahmad Hamid al-Ghazali ba Abu Hamid al-Ghazali akwai Muhammadu al-Ghazali mu'asir ne dan kasan Misra ne bai jima da rasuwa ba cikin littafin shi na khuluqul muslim ya kawo wannan kaga kenan wanda yake nuna mana cewa musan mutanen da suke fafutuka dan al'umma ta ci gaba musan wanda yake fafutuka don kanshi wani HDN kungiyar dalibai kungiyar yan kwadago kungiyar wane ne wane ne da mutum ya samu shi ta kai gare shi ya cika aljihu shi sai ka ja ce babu wata matsala kasar ga duha ya ce ake babu matsala kaga kuma kai da kaso kace akwai matsaloli kun gani yadda suke jujjuyawa Allah kai mana tsalli irin wannan dabi'u shi alar mu je al-aya ta gaba walau annahum radu ma atahumullah
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
Allah ya ce walau annahum dare su radu muna cikin jalalin kenan mun dawo da mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi walau annahum dare su radu sun yarda ma atahumullahu abinda Allah ya ba su wa rasuluhu da manzonsa min al-ghanaim na ganima wa nahwiha da waninta wa qalu suka ce hasbunallah kafina Allah wanda ya san muna shine Allah ko ba ka nan bane an gane ko shi yasa ɗin suka ce can inda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin wanda suka ce hasbukallahu Allah ya isar maka wa man ittaba'aka ay wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya isa ya isan mu mu'minnai wanda ya ishe ka kuma ya ishe mu'minnai wanda suka ce a'a hasbukallahu Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minin waɗanda suka bi ka cikin mu'minnai sun ishe ka ba sai kafirai sun shigo ba sai suka ce to ai bai dace a ce hasbukallahu ba kuma a ce wa man ittaba'aka za a ce mu'minnai suna isa alhali na Allah ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu busu ce wa rasuluhu ba abinda Allah bai danganta shi zuwa ga manzo ba sai suka ce alwawu ba ta iya zama tuwa wa manitta ba aka minal mu'minin mu'minai sun ishe ka a'a Allah ya isan mu'minai na fata ku ce amma idan muka diba isar da mu'minai za su yi manzo ba ɗaya da isar da Allah zai manzo ba ko da an ce wawu dan adam sun mu'minai sun ishe manzo ai ba ɗaya bane domin su tasu daban ta Allah daban inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima salatan Allah daban salatin mi mala'iku daban salatin masu imani daban don haka dan ma an ce mu'minai sun ishi manzo ai ba wata matsala bace irin isan da za su mai Allah ya sanya su taimake shi kina sai da mutu waɗannan kira'o'in ko fassarorin guda biyu babu wanda ta ci karo da wata wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya isan muna ai kafina sai hasbunallahu Allah ya isan muna kafina Allahu wanda ya isar muna a cikin al'amarin mu shine Allah sai yu'tina Allahu min fadlih adda sannu Allah zai bamu da falansa wa rasuluhu da manzonsa min ganimatil ukhra na wata ganima ma yakfina abinda zai isan muna in yau baka samu ba gobe zaka yi zaka samu ina fata an fahimci ni an gane ko yace inna ila Allah raghibun sun kace mu inna mu ila Allah ga Allah kadai ragibuna muke kwadayi an yughniyana Allah ya wadatar da mu wa jawabu law jawabi na law tunda an ce law radu walau annahum radu da sun yarda to ina jawabin ta sai sun kace la kana khairan lahum da shine mafi alkhairi gare su ko kuma a ce a shine alkhairi gare su don ba a cewa rashin yarda da abinda Allah baka alkhairi ne sai da a ce a dauka a hankalce ma ko da sun dauke wannan mun fahimci wannan ko ibnu ashur da yazo a karkashin wannan sai ya ce da Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasulu jumla ce ma'tufa ala wa minhum man yalmizuka fi sadaqa wagga jumla an yi azafin ta na akan daga cikin su akwai wanda zai aibanta ka daga sadaka bi itibari ma tafarra'a alaiha domin an hankalta ma abin da yayi wato yayi reshi ma'ana ya fito daga ita wannan jumla wa minhum man yalmizuka fi sadaqat domin an ce fa in u'tu min haradu wa in lam yu'tu minha idahum yasra'una yace atfan yunbi'u an halati an al halati al mahmuda nan da anka ce walau annahum radu ma atahum Allahu rasulu atafina an kai wanda zai bayyana hali na gari ko ba da zikirin halati al madmuma bayan an ambaci hali wanda bai da kyau dama al'ada ta qur'ani in ya faɗi abu mai kyau sai faɗi wanda bai da kyau in ya faɗi masu imani sai ka mushrikai to shi wancan da yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ko ba ka bane ai mummunan hali ne ko fa in utu min haradu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun to ga hali na gari walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun wannan hali ne na gari dama qur'ani na kawo al-afdal mun kawo bayanin wannan cikin alqur'ani gurare daban-daban da ya ce zalikal kitabu la raiba fihi sace mi hudan lil muttaqina alladhina yu'minu bil ghaibi da ya kare sace innal ladhina kafaru sawa'un alaihim kishiyan masu imani kenan kafirai da munafikai da ya kare da kafirai sace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir da yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sace mi uiddat lil kafirina ba kafirai fada ba wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kishan kafirai fa amma man a'ata wattaka wanda ya bayar wa saddaqa bil husna ya gaskata ko fasanu yasirhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya ko baka dan bane da yazo yace innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya kada sharrun ko to innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya qur'ani kenan to irin wannan ne ya faɗi halin da bai da kyau ya faɗi hali mai kyau mun fahimta ko to da haka yana da kyau ɗalibin ilimi ka fahimci wannan walau annahum radu ma atahum Allah da sun yadda da Allah abin da ba su da wato da ya zama to alkhairi gare su sai yu'tina Allah min fadlihi sun kace da sannu Allah da ya bamu da falalar sa wa rasuluhu da manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ila Allah raghibun to sai kai hattara nan kafin mu je aya wannan wato wadda take aya ce mai bayanai kwarai da gaske wadda ta shafi waɗansu mas'aloli duk da yake insha Allah ta'ala yadda gobe mu shige ta daga dangana an gane ko shine akwai abin da ake kira wata mas'ala sunanta at-tadammun da kuma an-niyaba cikin larabci fi'ili sai kaga wani lokaci a kawo mai fi wani lokaci a kawo mai ala to waɗansu malamai kamar malaman kufa dama manya-manyan madaris na larabci na nahawu guda hudu ne madrasa ta basra ta farko madrasa ta kufa duk kasar iraki ne sai madrasa ta bagdad kasar iraki sai madrasa ta andalus daga baya ne an kayo almajami'ul lughawiyya su sun kace yan kufa duk wani harafi yana iya zamantowa wurin wani harafi ma'ana su daya kidan yanzu in nace raghiba ila Allah da raghiba fillahi duk ma'ana su daya suka ce wani ya wakilce wani babu wani bambancin ma'ana harafi guda ya zo wurin wani malaman basra suka ce a'a wani wurin bai yi ba ka cewa jalastu min kursi ya zama to jalastu alal kursi ba nasu ba ɗaya ba suka ce sai dai shi fi'ilin ya ɗauki ma'anar wani fi'ili wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman suka ce ma tataqawwalu shayatin sai suka ce tatlu tataqawwalu suka ce to tadammun kenan su malaman basra sun canza fi'ili sun kace shi da a canzawa malaman kufu sun kace a bar fi'ilin zaman shi a ce da wancan harfin da wancan harfin duk ma'anar su daya wadansu malamai suka ce a'a mu kalli kawai siyaki in da ya dace a ce fi'ili ya dauki ma'anar wani fi'ili a ce ya dauka wani harafi in ya dauki ma'anar wani harafi an gane ko mu ce tana yiwa suna kusa da juna amma an bambanta su akwai dan bambanci in kuma kishiyoyin juna ne to sai a ce kishiyoyin juna ne to abin da sani kawo wannan mu mai da hankali da kyau raghiba ila Allah yayi kwadayi zuwa ga Allah ragiba fillahi yana ƙauna Allah ragiba anillahi bai ƙauna Allah ita an sai ta zan kishiyarsu amma da fi da ila nan a hankalta ma raghiba fillahi yana kauna ubangiji raghiba ila Allah yana kauna na alkhairi ya zo mai daga wajen Allah kaga duk da yake ma'anar ba dai wato kusan alkhairi ne ake nema amma kuma ma'anar su ba dai ba to ragiba an yana nufin ba a kauna abu ragiba fi yana nufin ana kauna abu to dalibi ilimi in yazo in ba ai anniya ba wajen da ya samu ragiba an sai fasara shi ce ana kauna Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin raghiba an millati ibrahima wa ke kyaba ake nufi qala araghibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kana kyama alloli na kai ibrahim kaga wani sai zai ce duk ba rasu daya raghiba wa man yarghabu an millati ibrahima wa ga kaunar hanya annabi ibrahima illa man safiha nafsa sai wawa mai kauna hanya annabi ibrahima wawa kai dai wawa kai da baka sabi da kake ba Allah ya kyauta malam mu je aya ta gaba ta ƙarshe duk da yake lokaci ya fara hararu mu dan fassara ta ko da kalmomin ta ne innamas sadaqat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal غارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم inna ma tufidul hasr in mun ka ce inna ma ta sha makance al hasr akwai haqiqi akwai idafi an gane ko to nan hasr ne wato haqiqi mu koma cikin jalali ne ce innamas sadaqatu yace az-zakawatu ita zakka masrufatun ana bayar da ita sarafa shay'a an juyar da abu ne me yasa an ka ce nan sadaqa zakka ake nufi saboda mi saboda sadaqa wadda ba ta wajibi ba an gane ko ba wai sai waɗannan za a ba ba amma da zama to sadaka ce ta wajibi ta zakka to sai an ka ce su kadai ne inda mata nuna su kadai ka a ƙara wani ciki ina fata an fahimci ni kuma an sanya ma sadaka suna sadaka da zakka da waccan sadaka ta wadda bata kai ta wajibi ba gaskantawa saboda bi saboda sai wanda yadda da Allah zai bashi sakamako zai bada ta daga asidquna shi yasa aboki an ka sanya mishi suna sadiqun domin kana gaskanta mishi soyayya yana gaskanta maka soyayya ko ba haka nan bane shi yasa an ka sanya masa sadaki suna sadaki shi ma daga asidqu ne saboda yana gaskanta kana son bacci zaka aure ta ko ba haka nan bane to innama sadaqatu wannan sadaqa yace az-zakawatu masrufatun ana jujjuya ta ne lil fuqara'i ga talakawa alladina la yajiduna waɗanda ba su samu ba ma yaqi'u mawqi'an abinda zai tsayu matsayi min kifayatihim ya isar da su ya ishe su kenan wal masakini da miskinai alladina la yajiduna ma yakfihim wadanda ba su da abin da zai isa su kaga dai kamar dai bai kawo wasu bambanci tsakanin su ba gobe an Allah kamar da insha Allah za a zo da bayani kan wannan wal amilina alaiha da wadanda suka yi aiki akan ta ai as-sadaqatu wadanda sun kai aiki akan sadaqa alaiha kenan kenan yana kuma zo ga as-sadaqat min jabin na daga aljabi aljabi shine jabai wato wato wanda ke kawo abu ya ɗauko shi daga wani wuri ya kawo shi to akwai masu zuwa su kawo su zakka wannan aikin da suka iya cancanta a biya su awalam numakkin lahum haraman aminan tujba ilayhi thamaratun ko yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in daga na aka samu ta wa qasimin da kuma mai rabon zakka wa katibin da mai rubutu an kawo kaza an fitar kaza wa hashirun da mai tattaruwa in dabbobi na a kawo su ko ba haka bane wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda ake son a jawo zukatansu a sanya musu soyayya ta musulunci li yuslimu dan su musulunta in ba musulmi bane aw yathbuta islamuhum ko kuma musulunci su ya tabbata an kawo zakka sai ana ganin shi sabon shiga musulunci na ta ya bashi jabi kaga ai sai ya tabbata aw yuslimu nadha'iruhum an gane ko aw yuslima nadha'iruhum kenan ko irin su su musulunta wani sarki ya ga an ba wani sarki zakka shi ma sai ya ce bari ya sumunta shi ma a bashi ita ko wani mutum talaka aw yadhubbu anil muslimina ko su kare musulmai ma'ana zabba ya zubbu shine karewa iyaka shugaba ne ba musulmi ba in kun bashi zakka sai ce ku je ku yi wa'azin ku ba wanda zai taba ku gudu wanda ya taba ku ko ga yamin cikin mulki na aw ya zubbu anil muslimina yace to aqsamul awwal wal akhiri la yu'tayan al yawm yace to na farko da na biyu ba a basu a yanzu ana fata an fahimci ni kidan nan yana nufin kidan aqsamul awwal wal akhir la yuqayan al yawm inda shafi'i kidan wadanda ake ba dan su musulunta an gane ko ko dan wadansu wato su musulunta irin su tunda musulunci ya riga yayi karfi shine ce inda shafi'i wajen shafi'i radiyallahu an Allah shi yarda da shi an gane ko li'izzil islam saboda musulunci yayi karfi bi khilafil akharaini banda guda biyu fa yuta yani ana basu alal asah akan zance mafi inganci kenan waɗancan da ake son su musulunta ko irin su su musulunta ba a bukata su amma wanda ya musulunta ana son musuluncin shi ya tabbata to wannan ba laifi a bashi ina fata an fahimci ni an gane ko sai ya ce to wafi wannan fa'un wafin riƙabi kenan wafi fakkin riƙabi malaman zaura sun kace da ɓantale wuya ma'ana mutanen da suke bayi a ba su abin da su buɗe kansu ma'ana su fanshi kansu ai almukatab yana sun kace mukatab ake nufi ba wanda mai gidan shi ya ce to na rubuta maka shi ne mukatab daga lokaci kaza ka kawo kaza hakka biya ni sai an ka mai kataba ga abin da zaka rinka kawo shine ba walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira akwai bawa muba'ad daga ba'ad ne yuba'idu shine malaman zuwa suke cewa muba'ali saboda dadul lalu suke suke mai data wato bawa wanda sashin shi ya yantu sashin shi bai yanta ba akwai bawa kinni bawa wanda 100 bisa 100 daga kafin da nun ne wanda bai da yanci ko kadan akwai bawa mudabbari wanda mai shi zai ce inna mutu ka zaman to da daga tadbir ne wato daga addubur ne baya anta hurrun an gurin milli dalibin ilimi duka yi kokari ka sauka fahimci waɗannan don kakka je ka afka cikin matsala wal gharimina mai jalali ne ce ahlud dini ahlud daini afwan waɗanda ake bi bashi in istadanu idan sun ka nemi bashi li ghairi ma'siyatin amma ba don sabo ba aw tabu ko ko sun ci bashi don sabo amma suka tuba wa laysa lahum wafa'un ba su da abin da za su biya aw li islahi dhatil baini ko ko dan a gyara soyayya tsakankanin wani da wani an san ana bin shi bashi idan an ka karɓo bashin an ka bashi abin su zai gyaru walau agniya a koda mawadata ne na fata an fahimci ni ka san bai kuɗi wani lokacin abin da bai taka kare ba sai bata lokacin shi akan shi ya fi karfin shi so ɗari saboda dukiya wani lokaci zafi gare ta wa fi sabilillah da kuma mi da kuma cikin hanyar Allah ai alqa'imina bil jihad masu yin jihadi min balla fai alahum wadanda ba su da fai'i an gane ko wadanda ba su da fai'i kenan cikin abin nan wancan fai'i wanda ba sai an yaki ba Allah sai an ka samu dukiya kafire suka gudu walau aghniya ko da mawadata ne kenan za a ba su masu yin jihadi kenan wa ibn sabili da kuma mahtafi al munqati wanda ya yanke fi safarihi a cikin wato safarkin shi wato balaguro faridatan yace nusiba bi fi'lin muqaddar an nassa bashi da fi'li muqaddar kenan farada Allah faridatan koko wadansu malamai suka ce ma hali ne halu kauniha faridatan an gane ko wadansu kuma akwai qira'a shadda faridatun min Allah ai hiya faridatun min Allah to sai ce min Allah daga wajen Allah wallahu Allah alimun masani na bi khalqihi da halittu da halittunsa hakimun Allah gani na fi sun'ihi a cikin aikinsa fala yajuzu sarfaha sarf wato fala yajuzu bai halatta ba sarfuha a juyar da wannan dukiya da gairi haula'i ba ga waɗannan mutanen ba wala man asulfin minhum kuma ba a hana ma wani daga cikin su idza wujida idan an ka same ta fa yaqsimu hal imam alaihim shugaba na musulmi ya rarraba musu ala sawa'i daidai wala hu tafdilu ba'd ahad sinfi in ya ga dama yana fifita sashen wani daga ciki ala ba'd akan sashi kidan ya ba wani ya ba wadansu wa afadat mun yi kusa karewa wa afadatil lam lamu ta nuna an gane ko wa afadatil lam wa jawab istighraqi afraduhu kidan ta nuna allamu da anka ce lil fuqara idan wani dan wani da kuma al da anka kawo tana nuna istighraqi ta shafi innamas sadaqatu dukkan su sai an basu istighraqi lakin la yajibu ala sahibil mal ba ta zamanto a kan wajibin mai dukiya ba idan qasama li usrihi idan ya raba ta don saboda wato talauci bal yakfi i'ta'u thalathatin min kulli sinfin a cikin takwas ana iya ba uku daga ciki wala yakfi wato min kulli sinfin cikin talakawa uku cikin wadancan uku wala yakfi dunaha kama afadatu sifatul jam'i kenan in ba a ba mutum uku ba wato ba zai yi ba mun kai karshe malam wa bayyanat sunna anna shart al muqi minha al islam sunna ta nuna cewa wajibi ne a ba wanda yake ya musulunta sai musulmi musulmi ake ba wa Allah ya kuna hashibiyan bai daga cikin bani hashim wala matlabiyan bai daga cikin banu al-muttalib wannan shine karshen bayanin da yanzu a karshen aya ɗan uwa sai mu yi hakuri saboda lokaci ya karato abinda muka faɗa da mun tuni Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh